هداية المحبين وفي littafi هداية المحبين وأيضا كما وكل ما له شرف dukkan abin da ɗaukaka ta tabbata gare shi فإن ما اكتسبه منه صلى الله عليه cewa dai ya وسلم yi tsururin wannan ɗaukakar ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama بل نقل في كتاب محاصر الإسلام bari ma ya ciro daga cikin littafin mafahirar islam an imam ahmad daga imam ahmad أن ليلة الجمعة cewa dai daren juma'a أفضل من ليلة القدر yafi daga daren lailatul qadari لأنه في ليلتها هل النور الباهر الشريف domin cewa a cikin darenta ne su a nu- a haske wanda yake marinjayi maɗaukaki ya sauka في بدن المكرمة a a آمنة cikin abin girmamawa sai da sai da amina فتعرضوا رحمكم da الله ku bujira allah ya ji في ɗanku هذه a الليلة ce a cikin wannan dare mai girman sha'ani من نفخات الرحمن gatarar ga- ga- gatarar wato a- a rahab- ra- wa- wa- ga- ga- gatarar baiwar ubangiji wanda yake mai rahama من الرحيم الرحمن wacce take zuwa daga mai jin kai ma wanda yake mai jin kai magani الذي أتحفنا فيها wannan da ya tsarabantar da mu a cikinta بجورة موجوداته da lu'ulu'in samuwar wato ababen samuwarsa وهبانا بالأروة الوسطى يا من- أشرف مخلوقاته ya mana baiwa da igiya wacce take mafi karfi ma- ma- mafi karfi a sharafin mahalukati mafi girman ababen halittarsa وفخرت به أرضه على جميع سماواته a ya zama kasar kasar ubangiji tana yin alfahari saboda samun sa- saboda albarkar wa- wannan abin haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa baki ɗayan sammai واصطفاه من خلصاء فرياته Manzo- Allah ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga keɓantattun halittarsa واختاره لنا نبيا ya zaɓe shi a matsayin annabi gare mu فنحن الآخرون mu ne na السابقون ƙarshe إلى amma mu ne جناته.
marigaya zuwa shiga aljanna ubangiji وكم لله علينا من نعمة da yawa ma wasu baiwoyin da a gare mu daga ubangiji إذ جعلنا به خير أمة da su- ya- ya- yadda ubangiji ya sanya mu ne fiyayyen al'umma وحق علينا أن نقوم في هذه الليلة don haka المباركة ya wajaba gare mu mu tsaya a cikin wannan dare wacce take a baiwa albarka بوظائف خدمته da ayyuka na hidimin manzala sallallahu alaihi wasallama shukran lillah don nuna godiya ga Allah وأن نشمر بين يديه Na- ma- mu tsaya mu zage dantse a gaban ubangiji راكعين muna masu yin وساجدين ruku'u muna masu yin sujjada لأن الصلاة domin yin sallah أقل ما يتقرب به إلى shine shine الله mafificin abin da ake samun kusaci da shi zuwa ga Allah روي عنه عليه الصلاة an والسلام ruwaito daga manzo Allah alaihi salatu wassalam أنه قال cewa manzo Allah ya ce اعملوا ku yi aiki وخير أعمالكم الصلاة yayyan ayyukan da za ku yi shine ku tsaya da yin sallah وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya إن ce الله جعل قرة عيني في ubangiji الصلاة ya sanya sanyin idona a cikin tsaye da sallah وحببت إلي الصلاة an soyar da sallah zuwa gare ni كما حبب إلى الجائع kamar الطعام yadda aka soyar da abinci ga mai yunwa وإلى الظمآن الشراب kamar yadda aka soyar da abin sha ga wanda ya kishirwa ta dama وإن الجائع cewa dai wanda yake jin لا yunwa يشبع من shi yana الطعام ƙoshi idan ya samu abinci وإن الظمآن wanda لا يشبع yake من jin الماء kishirwa ma yana ko yana ƙoshi daga samun وأنا ruwa لا أشبع من amma الصلاة ni ba na ƙoshi daga yin sallah وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ما افترض الله على عباده بعد ubangiji التوحيد bai شيئا fararta wani abu ba a- ga bayinsa bayan tauhidi أحب إليه من wanda ya fi الصلاة soyuwa zuwa ga ubangiji daga mutum ya tsaya ya tsaye da sallah ya kyautata ta وأن نعزمها mu gir- mu- mu- mu girmama sallah تعزيم من عرف حق قدره ya صلى irin الله irin عليه girmamawar وسلم wanda ya ومقداره.
san wanda ya san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gwargwadon girman
وإجلاله da kuma girmama shi da وإكباره girmama shi dai بالصلاة والسلام da عليه tsayawa da yin salati da gaisuwa a gare shi وإنشاد الأمداه da waka اللغوية da wa- da da waka da- da- wato da da da da tsayawa da waka yabbai na na annabta التي تزيد القلوب شوقا wacce إليه take daɗawa zukata bege zuwa gare shi وغير ذلك da wani من wancananka أعمال daga القربات ayyuka na ibada وأنواع البر da kuma da والصدقات dangogin ah, wato ah, ah, kyawawan ayyuka da sadakoki وإكرام آله da وإكرامه girmama alin alin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa فما أكرم محمد صلى الله عليه وسلم من لم يكرم أهل بيته wanda bai وذريته.
girmama iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zuriyarsa to bai tsaya da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam انتهى ya zo ya tike وفي إسعاف الراجب الشائك ya zo a cikin littafin isa'atin ragibi shaiki قال العلماء رضي malamai الله suka عنهم ce Allah ya kara musu yarda وليلة مولده daren haihuwar manzo Allah sallallahu الله alaihi wasallama أفضل من ليلة shine القدر mafifici daga daren lailatul qadari التي قال مولانا wannan da جل وعز ubangiji في jalla wa azza ya كتابه faɗa فيها a ci- a cikin qur'aninsa a cikin lamarinta إنها خير من ألف ya شهر cewa ita ta fi daga dare dubu وكذا اليوم الذي تسفر منه hakanan kuma ba- ba- runi allazi tusfiru anhu afradul ayyam wacce أفضل take الأيام wacce take ta yi haske daga gare shi ita ce mafificin a a kwanuka كما ينبغي الجزم به في kamar هذا yadda المقام.
yin yanke da shi ya- ya- ya- wato ya kamata a wannan matsayi وإذا كان هكذا idan ku haka ne فهما جديران باتخاذهما to عيدا wannan su- ومنصورا.
wato su suka fi kamata da da da da rike su idi da kuma wato gurin yin taro ويؤذمان a girmama su wai wutar mana a girmama su ويؤمل فيهما ما a yi aiki يدل a على cikinsu da فضيلتهما irin abin da zai shiryar zuwa fifikonsu مما لا ينكره amma شرع fa kada a ba- a tsaya da abin da shari'a ba ta yadda da shi ba ولا يتوجه Ya, uhum.
قبل ما يفعله جزر ولا درء Ah, kada a fuskanta zuwa abin da ah, wanda ya aikata shi yake fuskantar tsawatarwa ko kuma wato wato hanawa كما اختاره غير واحد من أئمة المذاهب kamar yadda ba ɗaya ba daga cikin shagabannin mazhabobi suka zaɓa المقتدى بهم في wanda سائر ake koyi da الأقوال su a cikin والأفعال sauran ah, fa- fa- sauran maganganu da ayyuka وجميع da المطالب duka da sauran ababen nema وقد رأى بعض مشايخ الإسلام hakika رسول الله sashen صلى الله عليه sashen وسلم عن sashen تلك shehunan المناهج.
musulunci ya ga manzala ta sallama a cikin bacci وسأله عما ya tambaye يفعله shi الناس daga في abin da مولده mutane suke الشريف aikatawa a cikin maulidinsa madaukaki مما يدل على الفرح daga abin والسرور da yake shiryarwa zuwa farin ciki da wato da munna بولادته da haihuwarsa وكريمته sallallahu alaihi wasallama ومنصبه المنيف wanda kuma darajarsa madaukaki فقال عليه sai السلام manzala في ta sallama زواجه، ya amsa a cikin jawabinsa من فرح بنا فرح wanda بنا duk ya far wanda duk ya zama farin cikinsa da mu ne farihina bihi mu ma za mu yi farin ciki da shi وذكر الشيخ زروق da shehu zaruku ya ambata سيد بن عباد daga sayyid ibn abbad من رسائله a cikin takaddunsa ما يفيد كراهة abin da yake fiye fa'idantar da cewa an ƙi yin azumi a ranar a ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkace zakan ibada da wannan domin ba abin da ake ibada da shi ba kenan ana so ne a bayyana sururi da ci da sha وإباحة ما يفعل فيه da kuma halaccin abin da ake aikatawa a cikin wannan yini ko ما dare يدل على الفرح da irin abin da والسرور yake shiryarwa zuwa farin ciki da munna بالجانب المستقبل da, da, da alfarmar manza manza Allah sallallahu alaihi wasallam abun zaɓi من إيقاد الشمع da, daga ho- da- daga kunna kendira والتزيين بمفاخر اللباس da kuma irin ada- ado da, da, da manya-manyan tu- tufafi وغير ذلك da wani wancananka ومعذرة إعادة الناس daga irin abin da al'adar mutane ta gudana da shi والأعمال بالنيات ayyuka dai masu jibinta ne da niyyarsu suna tafiya tare da niyya ولكل امرئ ما kuma نوى kowane mutum akwai irin abin da ya niyya في توفة الأكابر ya zo a cikin littafi tufatul قال akabir شيخ الإسلام daga shehul islam abin muhammad sayyidi abdulkadir fasi radiyallahu anhu أنه كان يذكر cewa ya kasance yana ambata yana yana faɗa daga kudubul fardani أبي محمد shine abi muhammad sayyidi abdullahi al gazwani أنه كان yuzagaritu iza da hala ilal rabi'il awwal cewa ne ya kasance ana yin guda idan idan ah, watan rabi'ul awwal ya kama فرحا ya arusul akawani dan farin ciki da angon kasantattu الذي عليه في الدارين المؤول a wanda madogara ta tab- take a- ta ta tabbata gare shi a cikin gidan duniya da lahira وقال بعضهم sashen malamai yace يجب على أمته ya wajaba a bisa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama التي رفعها الله به على wadda الأمم.
ubangiji ya ya ɗaukaka ta saboda albarkarsa bisa sauran al'ummu وقع لها بسيوف عزمه جوارح القمم a ya sunkuyar gare ta da takubban a kudurin aniyarsa shawani har umami duwatsu wanda suke tsoro ruwa suka sunkuyo suka sunkuya saboda bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أن يتخذوا ليلة ولادته عيدا sadiki daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama idi من أكبر الأعياد yau daga ma mafi girman idi ويجتهدوا في الفرح su yi kokari a cikin farin ciki da shi matukar kokari ويتقربوا إليه su yi su nemi kusaci zuwa gare shi بإكرام الغرباء da girmama baki da kuma wanda wanda suke mabukata ويمتثل وصيته su sadar da irin wasiyar da manzala ta sallama ya yi fi sa'atul yatama a cikin taimakon waɗanda suke da marayu da kuma gwagware wa ru'afa'i da raunana ويتلو قصة su مولده على ki- أسماء su- su الغرب.
karanta su karanta kissar haihuwar manzala ta sallama a kunnuwan al'umma ويحققوا عندهم su tabbatar a gonan gare ما su أوجده الله بوجوده irin irin abin da ubangiji ya samar da shi saboda albarkar samar da manzala sallama minar karami daga girma ومحاسن الشيم da kuma kyawawan ɗabi'o'i ليتقرر في خواطرهم don ya tabbata a cikin tunaninsu malahu inda Allah irin darajar da a ubangiji a manzala sallama yake da ita da kuma matsayi da- da- da da kuma samun dama a gurin Allah وأنه ما خلق الله مثله من إنسان kuma ma Allah subhanahu wata'ala bai halicci kwatankwacin manzala sallama ba daga wani mutum انتهى ya cike ثم ساق رضي الله عنه sannan kuma ya كلام koro الإمام bayani Allah ƙara الغزالي masa yadda ya kalamar imamul qasalani ya koro ba- ba- ba- zancen ah, imamul qasalani في المواهب wanda ya zo a cikin littafin mawahidi Wa mawahidul kalamul ladiniya wa hafiz.
kalamul hafiz da kuma Abi zancen Shamata.
a hafiz mai kiyayewa abi shamata وكلام الإمام da kuma السخاوي.
zancen imamul sahawi وقد تقدم ذلك كله wannan gaba ɗayansa ya gabata ثم قال sannan kuma ya ce وأول من أحدثه farkon wanda ya fata ko mu tashi wa awwal man hadasahu ko a- to a an kusa mai wa awwal man ahdathahu min al-muluki farkon wanda ya farar da yin maulidi daga daga sarakuna wato wannan yana nufin ba wai a yi shi ɗaiɗewa ba a'a a hukumance a tare a yi maulidi yawa shine shi malikul muzaffari ya farar da shi wanda ya farar da a yi maulidi a hukumance shine almalikul muzaffar sarki muzaffaru abi sa'id abi sa'id sahibu ibril wato ma'abucin ibril وهي كاسم Ah, ita ita ita ita ibril kamar awal ismid ne بلد من بلاد الموصل Ah, bugadi ne daga garuruwan mosul قال ابن كثير في تاريخه Ah, ibn kasir ya faɗa a cikin tarihinsa كان يعمل المولد الشريف ya kasance yana aikata maulidi madau- wato mai girma في ربيع الأول wajen rabiul awwal abin girmamawa ya kama ويحتفل فيه احتفالا yana هائلا.
yana kiran taro taro wanda ike mai tsoratarwa taro cikakken taro وكان شهما ya kasance shugaba ne شجاعا sadauki Matsalan.
sadauki mai عاقلا hankali Aliman.
masani عادلا adami وطالت مدته في الملك ya ya samu tsawon wato ya samu tsawon rai a cikin mulki إلى أن مات har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa وهو محاصر الفرنج ya shine matsarin faranji shine wato shugaban faranji madina ce akka a garin akka في سنة ثلاثين a tsiyamu ya rasu a cikin shekara ta tala- ta talatin ɗari shida da talatin محمود السيرة ya wato abin yaban abin yaban ɗabi'o'insa da tadodinsa انتهى in ya tike وصنفه له ابن دهيته wata كتابا ibn diyata ya tara littafi gare shi في المولد a cikin a cikin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama سماه da ya ambaci التنوير littafin بن at-tanwir shi بشير maulidin الذي- bashirin nazir فأجازه بألف ya دينار masa baiwa ya masa a, wato kyauta da dinari dubu
وللأديب اللغوي irin mashahuri abin haka ya bari ki binin umura hali ya zo daga wato masanin a- a- mallami masanin lugga al-mashahur wanda yake a mai shuhura abin haka ya bari ki binin umura hali
وهو قال ولد
وأن تسل الأرحام به تقربا وتدونه بالمقدرين والسائبين ونترك فيه الشغل إلا بداعة وليس فيه من ملام للائب ونترك فيه الصالحين فإنهم أتونا بأنوار الوجود والسعيد na'am fa hukka lana an na'atani bi waladihi ya cancanta gare mu mu tsaya mu kula da lokacin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani da alizakar yau ma khairar mawasi mu sanya wannan wunin shine fiyayyen wato wato fiyayyen fiye mafi girman taro
wa anna silal arhama bi musadar da zumunci a cikin wannan wunin taqarruba dan ne da wato dan ba- da- da- dan ibada wa nagadu lahu min muqdirina wa sa'ib mu zamo a wannan yinin waɗansu mu suna suna ci waɗansu mu kuma suna azumi wa naturaka fi shugula mu bar duk wani shagali a cikin wannan yinin sai ko na sai ko na nuna biyayya ga ubangiji wa ma laysa fi min malamin lila'imi ba da min malamin mai yin zargi lila'in min ma- min min malamin zargi lila'ili ga wanda yake kaskantacce bai zamo ba a cikin irin wannan aikin wa natba'a fihi salihina mu bi gurabun managarta a cikin a cikin aikin duk da zamu yi fa innahum hadawna bi cewa dai anwa'il su wujudi sun wa sa'ib.
shiryar da mu da haske da da- da haske da fika- bi anwarin wuju da hasken furka alwasa'ili wanda yake mabayyani thumma qala to to- daga shi- to- daga shi sai hatima to thumma sun qala makara sannan ya ce wa hadha kulluhu wannan aikin dukkansa ma lam tantahi al-amru malam yantahi Malam yantahi al'amru al'amru ila irtikabil ila muharramat muharramat.
a da za mu zo ne da irin abinda ba wa Allah horo da- malam yantahi al'amru ila irtikabil muharramat da abinda bai bai cike ba zuwa hauhawar da abu- abinda yake a, an an haramta shi duk abinda za mu yi to i zama abinda ba a samu hani ba a cikinsa ko umarni da abashi duk abin da aka yi hani a cikinsa daga kar a yi shi to mu bar shi a wannan yinin ba shi zami ba abin kuma da aka yi umarni da shi ma kar a yi shi to kar shi ma kada mu yi shi sai dai abin da umarni ya zo a kan a yi shi to shi za mu tsaya da irin ai- da- da a cikin aikin irin ayyukan da zamu wani bidai kada kuma mu zo da abubuwan da ah, za su zama bid'o'i ne waɗanda suke ababen ababen ki min as-sarafi minas sarafi daga ɓanna ka iqadi shami'i bi'iƙadi shama'i naharan da mukunna mukunna fitilu da rana haramun ne a kunna fitilu da rana a ado da su واختلاء النساء بالرجال bi'iƙadi shama'i naharan wati laɗin nisa idan rijali da kuma cuɗanyar maza da mata kan mi irin waɗannan huriyatan au jahara a ɓoye ne ko ko a bayyane واتخاذ الستور Ahan.
المقررة والمزاحبة a kada kuma mu sa tufafi wanda aka sa masa azurfa ko wanda aka sa masa zinare والجلوس على فرش الحرير ko kuma mu ringa zama akan cimfudu waɗanda suke an saƙa su da alhariri almunta almunta wacce suke zaɓaɓɓiya
وارتفاع الأصوات بالولائل بالولاويل ko kuma mu ringa ɗaga sautotinmu bil walawul da ife ife ونحو ذلك da abin da ya kama da haka وما هو له آئل da- da- daga irin abin da hali yake ya tabbata gare shi وإلا idan ko ba haka ba فالترك أوجب to a وأصل bar a bar yin a tsayawa da shi taron mauludin in dai har sai an yi waɗannan abubuwan to a bar taron mauludin ya fi kamata ya fi kukuta في هذا الباب a cikin irin a cikin wannan babu وأصوب shine kuma ya fi katarta إذ ترك مأسية واحدة domin a shari'a a tsaya a ga an bar sako guda ɗaya خير من ارتكاب طاعات ya fi daga a tsaya a ga cewar an yi ɗa an yi ayyuka na bi da yawa ko da ko da sun kai nawa wa in kana muta'additin ko da sun kai nawa a shari'a ka bar sako guda ɗaya Na'am.
ya fi kai ya fi ka kwana ka yi kana aikin ɗa
وتعظيم رسوله a girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وما هو باتباع سنته da dahir da yana zamowa ne da bin sunnarsa ولو قوت مع شريعته da kuma tsayawa tare da shari'arsa kada ka keta alfarmar shari'a ka ce ai saboda manzo Allah kake a ba ruwan manzo Allah da wannan ko kuma ka bar sunnarsa ka ce saboda shi kake a ba ruwansa da wannan man ahadaka fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح